نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙadar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaran mai shiryawa da gabatarwa ɗan wanku Ilyasu bin Abdullah Allah mana mafaka. Yau muna ladi sha biyu ga wata na rabiul awal hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha biyar ga watan tara dubu biyu da ishirin da hudu uwa masu jinmu da ta hanyar radiyo amfani za su iya kira a lamba kamar haka lamba ta Airtel lamba 96 99 01 62 kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 karan dai Allah ya mafaka sai masu kallon mu da sauraron mu ta hanyar facebook su kuma za su iya kama mu a fashkita ko ka sa muryar sunna da magaram ko ka sa karatu and direct ko ka sa darul akam maiduguri dole za ka iya kama maka wannan fajojin kuma lokacin da mutum ya kira yake da muke cikin shirin wanda yake kan fashikin ta wanda ya kama na iya aiko da tambaya a lokacin da muke shiri insha Allah Allah taimake mu inda dai kuma kula kula da gafarta mana ta haka kenan wannan shine kenan lambobi da aka bada masu jin kuma muna ƙara bayani kullum wanda suke kira ta hanyar waya sai kokarin kashe rediyo a lokacin kira kai zamanto kana magana kuma ka kuna rediyo don nan hayaniya ake ji ba a jin abin da kake hudu. Na'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am, musamman alaikum salam. La yalam. Na'am.
Wanda take fama sun da wani da yan uwa ja hankali akan yan uwan suna masu kwakwanto akan cewa mudiri addini ne ko ba addini bane ba masoyin hakan ba amma wasu yan uwa daga cikin haka suna tare da shi akan hakan.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum Abdullah.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Malam muna tambaya.
Na'am.
Wai akan kamar wata bukata ka kaje wajen malam ka ce ku kama Allah.
Eh.
Eh wai kamar kamar ya kamar ya haddasa ne.
To, na gane. To, shi kenan ko. muna na'am assalamu alaikum Assalamu alaikum salam akaram sallam.
assalamu alaikum Assalamu alaikum salam.
na'am
Ana muna so a mana ƙarin jan hankali bisa kan cinikayya da ake yi irin a daga ƙara kuɗi wannan ya ƙara wannan ya ƙara hal abada. Shin ya halitta mun gane me kake me kake ne ha abada mun gane ba amma irin cinikayya da aka za a yi haka na yanzu wannan na motuna da aka ce za a yi za a sa kuɗi wannan ya ƙara wancan ya ƙara har a samu wanda ke farashi
ko kana nihin kamar da ake ce wanda zai kamar aka yi wantare yawwa shi ah then na gane shikenan radio na'am assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to na'am assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Na kwana kwana.
la la alhamdulillah Eh, Malam addu'ar faduwar gaba da tsoro ko amma ake rika cin wannan tsoro da faduwar gaba addu'a ce nake. so.
to Mm.
kenan assalamu alaikum assalamu alaikum na'am assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
Malam ina tambaya.
na'am
Malam kamar ne wanka kamar wanka na tsada tsada. Ya yi eh kwana wanka na tsada eh kuma sai in kai kamar kwana biyar ne kuma sai na yi wankan wani bi sai washe gari sai in ga da sauran arba'in wani bi ko biyu wankan uku uku. wai na bayan shi ma na kama tsarkin ne ko kuma in dai na aiki fara ba sai na tsarki ba.
a takaice yan wasu wanda dan shirayi wanda suka yi tambaya ta farko yan wani maganar ko kokwantan cewa maulidi addini kaza ka yan wa kullum magane addini a hili yake ba wani magana boyo kan shi ba wani shubha kan shi da mutum ya shiga sa kan cikin hayaniya an ka dauka duka littafin addini gaba da kwata kwata tun daga ka dauka daga ahadari shimawi izziya risala mutahalil mudawwana mutaje imam malik bukhari muslim nasai ibn majah abu da wannan kaf ba abin da ba su yi babu na addini tun daga kalmar shahada sallah azumi zakka haji sallah azumi sallah layya kaf gaba daya babu wanda ya babe na musamman kan maulidi ba ɗaya wanda yi. to kaka addini ko to na samu addini shi qur'ani ba ba qur'ani ba ba sunna wasu daban ne suka abin su kuma dangana wa ga addini abu ne wanda ya shayin wa gaskiyar magana ba wani magana boyo abin da shi addini addini iya san an samu shi a qur'ani da sunna da abin da shi addinin Allah ne akwai a qur'ani akwai a sunna duk lokacin addinin gaba da kaf babu littafin zaka samu magana maulidi a ciki yayin masu yin kullum shirye shirye kullum da shirye shirye abubuwa da yawa kullum ma muna ga muku sa'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya huce sai a shekara zaka tuna shi ya huce he lokaci ga annabi kullum tare yake rayuwarka duk abin da zaka annabi kanin me yace cinka shanka tahiyarka hawa abin kwancinka duk abin da zaka yi bi imanin musulmin kwarai ya fatar abin da yake nema ya koya ya manzo Allah ya rayuwar shi shine sa annabi sallama yin abin da yace ayi na bari a bari da mai salati da zo mai so wannan shine so na haƙiƙa wannan wata Allah sa gani addini ana yi amma duk ba kenan addini kuma wannan kuma kowa sai ya kayan shi shi da kayan shi ya karya da gaskiya don ya karya abin shi kuran sai mai magana ta eh, babu lahi ka je wajen malami ya ce ka ce malamin addu'a ba lahi ba malamin kaɗai ba don mutumin kware babu lahi ka je ka ce wannan ka ce wannan a sama cikin addu'a amma abin da babu shi a sunna kaman kwantara mutum ya ce shi kenan za a yi kaza kaman wani abu na kungila kudin za a yi ha a kawo jika kaza kaza a ba kaza wannan shine babu shi a cikin addini mai da abin kasuwa gaskiya magana amma addu'a balahi har ma nan sallar iya cewa duk wanda ya ma dan uwan shi addu'a bai zahar ga misali baka na maka addu'a tsakani ga Allah addu'a ce karɓar ba da annabi ya ce malaku zo sana ce amin suna maka amin Allah ba wani kaza Allah ta kiyaye wani kaza Allah biyan bukatun shi malaku suna ce amin Allah amsa kuma kai ma Allah baka abin da ka roƙa mishi kaga yin addu'a musulunci ibada ce kuma taimakon juna ne amma ba ta kwantara ba wannan ai kaza kare za a baka jika kaza ko kuma ce an kawo jika ɗari kaza wani ma ya karya ka takwan zai ce ka ji kuma abin bai ba nawa suke dora mutum diya su ce ni da bukata a ce ya kawo kaza kuma a kawo bukata ba ta biya ba an mai barazana da abin zai biya kuma ba haka bane ba kuma sai da gidajen su kuma sai da kadar su bada kuma a ce musu amsa alƙawari kwana kaza abin zai kana ne duk ana yi a ce kwana ka ha ba mutum dele kuma abin dele zai wuce kuma shi ya ci kuɗin ka ya ida ka dama dan yarin ka ne ya yi nisa kuma ya ida ka wallahi haka abiya wa kana to wannan shine bai dace da addini amma wani a samu cikin addu'a ba lahi bane ko malami ko almajiri ko na abokin da san dai mutum kware ni ba lahi samu cikin addu'a ba lahi bane ba amma ba kwantarakin ta ba sai mai maganar eh naka ce eh naka ce nan to wantare an wa masa'alar wantare ce ke magana an wa babu laihi a sa kaya na saida amma magana ba ina ne wantara ba domin don wantaran da za a amshi ma wani kayan shi kayan wani aka amshi ka ce ka je ka saya wannan ka sai ka sai haram ka sai kirma naka ba shi mai kayan ba nashi bane sai da maka shi musulunci bai yarda ka je ka sai kayan da ba naka ba shi yana na bada wani fatawar da kyau ku gane ba yanda za a yi malami ko ya gama ƙarya ce yake ya gama kuna wani abu daban ba yanda za a yi malami halitta maka ka je ka sai kayan mutum an kama kayan mutum ka je ka saya ka bar shi wanda kama sai da ya da shi ka je ka ka saya in ka saya ka sai ka da ba naka ba ka saya haƙƙin da ba naka ba shi wanda sai da maka ba kayan shi bane ba kuma Allah ya hauyi karara la takul amma la takul amma lakum bainakum bil batil ka ku ci duke ba kan gaskiya ba kuma annabi cikin annabi abin da yayi bayani a hajjin ta bakwana ka shaida ma al'umma shi inna inna inna inna ma amwalukum inna ma yace yace inna yace yace inna dima'akum wa amwalukum wa aradakum alaikum haram zuwa karshe dukiyoku da jininku da mutuncinku haramu ne ka ci duke dan wanka ba ba haƙi haramu ka zuba jinin dan wanka ba haƙi haramu ka ci mutuncin shi duk wani abin annabi haramta kashin barin duniya zai bar duniya na haka bai halitta ba mai gyara maka ka sai kayan mutum da ba naka ba ka sai kayan mutane ka je kai ka shirye ba kai mai san mai san banza sai mai magana kan faduwar gaba faduwar gaba ya yi da karanta hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil inda na wani tsoro ne sai mai magana ta yi tsarki ya tsaya alwa a takaice in kwana nawa kike lokacin da jini ya tsaya za ki wanka na haila in kina cikin tsarki ne abinda zai biyo baya in dai ba kalakin jini ba na gangariya wani baki-baki wani jeje ba irin kalakin jini ba in dai bayan tsarki ne wannan bai hana komi ba mai ɗauka a jinin haila amma ko da kin yi tsarki sai jini irin jinin haila ya dawo miki dole ki tseda sallah in kuma ya ƙare ki wanka na haila ki sallah inda abin yana yankewa wannan haka ne ka'ida to in wake na wannan mun karanta nasu sai ko masu kira suna iya kira ganin wannan daman aka ɗan rage yana da tambaya na'am wai kamar zama da ake an taso daga sujada eh zaman da ake kafa ne eh to limamu bai yi su suna iya yi to assalamu alaikum wa alaikum salam na'am ha ha
Na ce yana da wata tambaya.
to bismillah
Kaman abokina da yake son wata yarinya to kuma tana son junansa amma kuma uwa ba ta so shi ne ya ce ya halatta shi ne je wurin malam domin a taimaka mai a tsara ko a biyar ko dai wani abu kusan.
to shikenan kamar radio Eh, an uwa takaice wannan iya nihin janyo ji misali cikin labari cikin hudu akwai shi magana cewa janyo hankalin wani ta hanyar magani na bace ina ruka watila to ina ina ruka tamam watila shirka na bace sa tawilla da na jirwa ina ruka wa tamam watila shirka tawilla shine ka janyo hankalin wani annabi ce shirka ce annabi ya ma wani maganin janyo wani ya so wani ta hanyar da surkulle annabi ce shirka ce ka je wajen malami ko bukari ɗaya ne ba dole zai janyo maka hankalin wani baka bai san ka shirka ce za yi kuma annabi ya ce shirka ce da gaskiya kai hankali gaskiya sai wannan shi magana ta zu- zus istira eh an dake wannan dai assalamu alaikum
Alaikum.
na'am Malam muna da tambaya.
to
Amma yanzu mutum ya da ya ban shafaɗi da wuturi sai ya yi maka. Amma Eh.
gari ya waye kuma ya ce da ita.
to na gane shike kamar radio
Yau.
To, sai mai magana ta jis istara. Yawan jis istara, inda domin abin da ake cewa innama ju'ilal imamu liyutan mabi cikin biye an sa liman da a yi koyo cikin biya ga liman da abin da ya kai to amma ai annabi ya ce inna da'atu fil ma'ruf ana da'a cikin ma'ruf tunda ya tabbata a sunna na jis istara kenan ko da bai yi ba bai hana kai kai duk da suna ga cewa kana iya bari tun da- amma ai misali yanzu ni yanzu ina sallah ban na yin ban na yin kabaran tashi sai na kare shi ka ba san na ko ban yi ba mutaka ka tabbatar da akwai shi kun za ka yi sai ko da dalilin maka idan sai kuma babbar ka sanna ko bin da ina yin tukun kabara in samu rudu da ake wajen tashi don sai ka kabara wani tashi zai kai mai mutane ba saboda haka ba shi yasa kenan kun kai dan ka sa sunna kun kai shi babu da kai shi eh na'am wa alaikum salam la la
tambaya muke yi wanga azkar azkar na mareke da yaushe ne yake farawa to shikenan kamar falo kamar bakin daga wani lokaci ne kamata a ci
As- assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
Wata an san shi lafiya ya aiki.
alhamdulillah
Allah ma da ina da tambaya.
to
Bai kamar yanzu mun tafi wani gari. Muna kasar to za ku dawo gida.
eh Sai azabar sai eh
sai kuka yi kasar a sai amma kamun da Hassan ta yi kowai ba so gida. Insha Allah da zai wuce su iya kama awa guda zuwa da rai. Wasu ne da yi wula su bi kasar su.
to kamar radio ka ji insha Allah To.
assalamu alaikum
Wa alaikum. Assalamu na'am
Wai, tambaya ce da yamma.
na'am
Eh, sallah ce ta magariba ta ta zama hada.
eh Kuma yadda aka zama aka yi addu'o'i aka tsaya.
eh Aka ci magariba ta ma ba yin addu'o'i Allah ya shi ya saba. Shi kuma yadda aka yi addu'o'i aka tsaya kuma Allah sannan ta sake yi kira.
na'am Shi ne nake tambayar tsarin da shi.
to assalamu alaikum na'am
Ano?
na'am
Barka. Ana la.
la la Wa da la gida.
alhamdulillah
Ana ba.
a takaice mai magana akan ta makara shafa'i da wuturi yan wa magana shafa'i da wuturi yan bakin lokacin shi keto alfajar shi lokacin shafa'i da wuturi ko lokacin wuturi amma wanda mantuwa ce yayi barci ya ɗauke shi ko mantuwa ko barci an ba shi dama ko da alfajar ta keto sai ya yi wannan sallar shi ta shafa'i shi da wuturin shi kuma ya rika tafi da kuma sallah asuba wannan shine amma idan rana ta hudowa wani dai kuma gaba kai wallahi kuma wannan shikenan ci ya huce dama kuma dama ba farilla bane ba sai mai magana azkar don wuce zai azkar kin sahi an ka ce azkar kin sahi iya shiga ban sallar asuba ban keto alfajr mace ban keto alfajr ban sallar asuba ban sallar asuba shine kaida lokacin shi ko mutumin ce ga gaba na iyan shi da mutuka sahiya ce ya ma shiga shi bayan keto alfajar ne lamar da ce ne yake da wasu gana kaman bayan la'asar ko bayan magarba shi dai a almasa iya ɗaukar tun bayan la'asar haka har zuwa ish- har zuwa magarba kin dai lokacin ne idan kai shi bayan la'asar ko kai bayan magarba dai a cikin lokacin ne sai dai wanda aka akwai wanda ake kayyadewa sai a ce magarba ma an kai magarba ma ka hankali canza kawo kaga wani masa'i ne amma kuma an ce kamar ka canza zaman ka zaka yi yanzu haka a takaice ba maganar yin wannan eh, makaca ba wani matsala don kayan shi ba al'asa ko ba magarba eh eh assalamu muna muna cikin radio mm muna cikin radio mm kenan sai magana ta kasaru mai cewa shi ya huto daga bulaguro lokacin azuhur yayi sauran ana iya shiga gari awa ɗaya da rabi sai a janyo sallah a yi jam'i. To dan uwa, matuƙa an shar'anta ma jam'i, wa ga maka shigo da magaranki, nawa aka yi kilo minti goma shigo da maka aka mutu. Na sun sai kama yau ka sani, so na ka accident shigowa gari a mutu har lahira. Kilo goma nan, nan ƙasa da nan da garara nan misali da magaran, yau an kan na magaran ne. So na ka accident wajen mutu kama, ka an taɓa kusan hawa kanya ma aka yi accident aka mutu. Kenan awa ɗaya da ya maka yau, awa ɗaya da rabi, yadda cikin da ɗirin nan buwa. Haba ɗan uwa, kodin in dai lokacin azumar kana cikin bulaguro, kullum ana aiki a wani hali kake a wani halin baka halin kat na ga wata ranar abdullahi bin umar ne wani ke ce mishi magana eh, a- ta yi mace zai ce ga ga ga gari to waga maka ka kai garin ba kai ma ka kai baka baka tabbata ka kai garin balle haka ce wa ka bari ka kai kullum da lokacin sallah ya zawar kana iya jami'in din da kake fara inda bulaguran ne assalamu alaikum Salamu alaikum.
wa alaikum salam Aka ƙara min barka da asaya.
barka
Muna wani na'am muna. Da yawa kamar yanzu kasar yanzu daga nan da magarin zuwa guri ka iya bukanta.
zuwa ina Ka yi tsokwa zuwa guri. Ko sai zuwa saboda haka.
shikenan kamar radio kamar radio kamar Kamar wai da kamar kamar radio daga kamar daga nan da magarin za ka guri.
na ji nace kamar radio Sai ka ɗauki kas- wannan kasar ka ɗauki kasar kokwa.
kana ji na wai
Eh, nace kamar radio ko baka ji radio ko baka ji radio ah, ina jin rediyo.
to kamata assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
Dangane da shafin ruwa, eh
shi yanzu idan lokacin da ya tashi cikin dare haka yana yana sallar su wajen ƙarshen dare haka.
eh
To yana yi har lokacin da alfajir ya wuce. Ana ta har kai kiran sallah sallah su.
me kake- me kake nihi kai ma
Har wajen kiran sallah na ƙarshe eh
zai yi shafa da wuce ko kuma ba zai yi ta ba.
kana mi har lokacin har- har- salati kana menene har har mutum da ke to
Kamar mutum ya tashi cikin ƙarshen dare haka yana yana sallah.
to to zaka eh, zaka kai ta za ka yi ta tunda dangam ne ka ga wutar ka kana nafiloli kuma ga wutar maka ba a lokaci gore ya zaka yi shi an gaya maka baki lokacin kitar baje ne kuma da gangam kana sallah ba na abu ka bari har abin da ke to za a ce kai shi nan baka ne shi baka ne shi baka ne shi ta kace sai mai magana cewa eh, me yake cewa eh, sun yi jam'in sallah ne ina ga me yake cewa aka yi jam'in sallah sai da aka yi addu'a wanda gaba aka tashi ɗanwa wannan babu sharaɗi dan inda a wurin ne liman ya ce daga ba a yi malik aka dawo ba nahi bane ba a yi jami'in sallah kuma ta yi jami'in yasu da yi assalamu alaikum
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
alaikum salam ta barakatu na'am
Malam muna da tambaya.
to bismillah Allah sa na sani
kaman a ce wai kaman a baka wani lazumi ka yi ta yiwu ka yi dubu kaza dubu kaza in sha Allah bukata ka ta biya kaman bukata ta ce kaman kana
kamar kana mi to eh mai magana ta kasar zuwa gori dan uwa babu wani sabani akan zuwa gori a kasarin sallah amma ake da ake samu sabanin masu ganin sai an yi mil 48 ko kuma misali kilo 81 da wani abu wani su ne suke to su ma kaga ta gori wajen kilo 160 ce kiran gori ba cikin sabani da ina ke sabani kasa da kilo 80 da wani abu kudu mun sha gaya muku cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai kayyade ba cewa ba kasaran sallah sai kilo kaza in dai bulaguro za a yi bulaguro musulun bulaguro annabi ya tabbata zuwa cikin sai musulun ya yi kasaran sallah kasa da kilo 20 a farsa ke uku ya kasaran sallah farsa ke uku ya kasaran sallah kuma ruwa inganta cikin sai musulun sauran wurare kenan a takaice ba maganar wani mushkila eh, dan kayi kasar a guri wannan ba ma sabani kowa ya amince yara da zaka zaka yi kasar sallah a zuwa guri dan guri kilo 160 ce shi kun kololuwa masu kai da kilanta su kilo 81 da wannan da shirin da mu sai mai maganar eh, yan waka ce lazimi ko wurdi shi dai a dan kai a sakarakin da ya zo a sunna ba tsari ba ko shiri na wani annabi sallallahu alaihi wasallam dubu da maganar maganar dubu kaza dubu kaza to ba annabi ya tsara tafi da wani sauri amma ba dai kama zakar kai tai ba lissa kai tai yi wuce ɗari kuma kai tai ba lissayi amma a ce dubu kaza ɗari kaza dubu sha kaza wannan tsari ina na malamai gaskiya amma duk abin da ka bana zakar ba ka ta zakar kai ta roƙon Allah ba lahi bane ba amma kayyade dubu kaza kaza ta bizu a sunna gaskiya assalamu alaikum amin wa alaikum assalam wa rahmatullah.
na'am Sa ku kokari malam.
ka shi radio ka shi radio kusan ka
Sa insha Allah. Ala ya kokari.
alhamdulillah
Allah Allah ta sa da alheri.
amin Allah ta da mu.
amin amin
Mun kira mu bukatu ne to kawai.
Allah taimake mu Allah biya bukatu Allah taimake mu Allah taimake mu assalamu alaikum ah ah daga murya ba ji da kyau lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah to eh in ta zo ni
ta zo wuri eh in ta ce mi eh to ya za a kuma yace eh, wannan kuma ana bai da wannan ke ma muna muna ba a ji da kyau kuma magana take ma kuma kina ta kace dai an wa eh assalamu alaikum Ana muna laya.
la la alhamdulillah Ya gida ya yi.
alhamdulillah Wai na ce malam kamar batun mashin ne na nika haka ko.
eh Kamar shirye ana yin shirye la goma goma.
eh Ni kamarar shi ni kamarar shirye la goma goma dan dan saboda kana daukar gida.
yo ka yo ka ka gaya musu ka gaya musu ka gaya musu ka daukan da sa ka gaya musu dan da sa ka rage musu
A kun ga mu.
Ah.
Kenan in na in na in na mera shirye la goma goma dalilin wannan da da nake duka shi ne shi ta wai yaya ne.
Ai- Dan wani malam ya ce ta fassara amfani wajen lokaci.
yanzu da kamar radio kaji To.
an uwa mamala mai mashin abin da yake ka'ida sirhe dala goma goma da sa a tare a ba mai disa kayan shi ka'ida to amma akwai disa take makewa a jikin mai wannan kowa san da ita ko a turmi abu- akwai abin da ke makewa abin da ke makewa a jikin hwaihwai jikin wannan daman kowa duk mai kai sirhe sun da kana kuma misali amai bayani akwai abin da ke rigewa wannan ba matsala bace ba amma abin da ke zubowa mutum bai su kayan shi ne baka yi ciniki gaba ga sai Allah uku shi kuma yawan Allah uku bai kamata haka ba idan ka gaya mai dissa ka'ida ka kwashe kun ka kwashe kayan shi in sai ya bar maka kun ka kenan in kuma har kana gaba iya kwashewa to dai ga mutane to ni na rage nuka jilla bakwai bakwai saboda sako suke zubo ga kowa ba matsala bace ba ka ga kowa sani eh assalamu alaikum na'am
an ta sha la la alhamdulillah ya himma kokari alhamdulillah
wallahi malam wannan shirin naku na babba radio
eh har laraba nan ya ta babbar radin ja
radio ja to to to eh wallahi malam muna jinjina muku sakin layin nan da ake yanzu mm.
da aka sa na aƙida nan eh Allah ya taimaka wallahi malam muna jinjina muku Allah ya taimaka Allah ya taimaka mu sosai mutane yanzu karkara muna karuwa da shi Allah ya taimaka Allah ya taimaka mu Ahmadu Rabiu assalamu alaikum to wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah na'am asali eh, shirin radin jiha daman akwai shi to illa an yi shekaru sai ake aika darussa ba kai tsaye ake ba amma ya jima ana yi karfe biyar ranar laraba to yanzu sun yi magana ya kamata a je duk da muna da matsala bayan an taso lokacin karatu kuma yayi amma insha Allah mun samu dama za mu rika zuwa ke insha Allah karfe biyar ne a radiyon insha Allah laraba insha Allah na marice insha Allah eh
Wannan yake so a musu bayani a kan sunan da gawaki na filayen da ake.
eh Ko guda nawa ce ta inganta suna a yi.
assalamu alaikum na bismillah na'am Ya ce ko guda nawa ce ta inganta da ayyuka suna to
da kuma ko tsallafa biya.
a takaice wani an facebook ne ka tambaya daga cikin facebook ne rawatib nawa ce ta inganta to assalamu alaikum
wani ce ma da ita sallar kasar ta duba mutum da ita ai ba za a ce mai da sallar an bai yi ba
ba sallar kasar wannan ta sarka fajar ta sallar asuba zama ita ina na kama kare kai sun ta asuba ba sai bara kasar fajar sallar fasara ba a ce ba dai bakar sallar yauwa kasar daban kuma rakatar fajar daban rakatar fajar nafila ce mai lada amma din na- din nafila kana jin baka yi ta ba kamar kai sallar asuba baka da matsala ka asara amma baka ba- ba- ba- amma baka lahi a to amma ka asara lada kurin amma ka baka lahi a eh na na na to ma da lamu alhamdulillah wannan a cikin muna cikin radio ne muna cikin radio muna laya ma a cikin radio muke a radio cikin radio muke na'am shi wannan mai magana na rawatib ɗan wa takaice rawatib na filo da suke da alaƙa da farilla shi ne ke magana to abin da ya tabbata a sunna akwai ruwaya nan salasa mana cewa wanda ya sallaci raka a goma sha biyu a wuni ana gina mai gida a gidan aljanna akwai hadisin ummu salama hadisin da ke kawo wannan raka'o'in akwai ana cikin sha biyun akwai raka'a hudu kahin azhar raka'a biyu bayan azhar kaga samu shidda raka'a biyu bayan magarba kaga takwas raka'a biyu bayan isha goma raka'a biyu kayan asabar ka fajar kaga sha biyu wannan wai ba su kaɗai ba ne ba ya tabbata ruwaya yin raka'a hudu kayan azawar raka'a hudu bayan azawar kuma haka akwai raka'a hudu ma kayan asar annabi sallallahu iya cewa rahimallahu man asalla qabla asar arba'an annabi sallallahu iya cewa Allah ji kai mutum da sallar raka'a hudu kayan asar ka dusu dusu nafilolin da ake amma dai a wani abu da kai nema ka samu raka'a sha biyu cikin nafilolin ka samu sha biyu ka samu gidan gidan aljanna wannan kuma kai kai hudu kayan azawar kai bi banta duka ha akwai ruwa ta bin umar ma biyu kan azar biyu ba azar wannan duka duka suna iya cikin rawatib eh Allah tamke mu eh muna fata da yan uwa masu kira sai koran kawar da waya a lokacin kira eh assalamu alaikum na'am lafiya lau alhamdulillah Imam muna da tambaya kamar addu'a da ake ma musulmi yan uwa mu na maza da mata haka Allahu ka mu'mina al-mu'minat eh Wani sallah ko da kowane lokaci ma ka in mutum ya tuna sai idan ya samu gara ɓatan lada.
to kamar radio
A?
kamar radio A.
assalamu alaikum
Alaikum salam.
na'am Kuma lafiya.
alhamdulillah
Wanda hajiya umar ya koyi aka tsaro.
ha
Hajiya hajiya umar ya ka.
A ina ina radio yanzu ina ina ina cikin radio ina cikin na ina Na'am. Kenan me yake cewa nan? Ah, Na ga akwai wanda ya kira kan nan. Assalamu alaikum. Na'am.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum- Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Muna lafiya.
Lafiya lau alhamdulillah. Alhamdulillah.
Yau masha Allah. Malam ni na da tambaya.
To, bismillah.
Malam kamar yana matakin neman aure ne kuma yarinyar da nake nema da aure ba wanda ba sa tare da mijinta kuma kusan idan na shi gidan sai in gani in tarda kan yaran kan uwaye an kunna waka ana dai to ni abu ne yana dan samun shakku a raina.
To, kamar radio ka Ke so a dan kara min Yawwa.
bangaye.
To, shi dai ai Allah iya cewa lata wazar ta wuzar ukura. Lata zuwa wazar ta wuzar ukura. Allah bai kama dalilin wani. Kai dai ita ka bincika mata za ka arma. Me halinta? Ka bincike yan gosu suka santa. Dan kaga alama ba wani matsala. Kar ba dan ba ina gidansu bai shawata. Gaskiya magana bai shawata min yan gidansu. Ya ta iya tunda ta ta yi hana su. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
An ba ce gare mu.
To kusa radio.
Ha?
Radio kashe radio. Ko kusa gaba radio. Na'am.
Alo?
Na'am.
Wai kamar wurin sallakawa, wurin sallakawa ne.
Eh, Ta gawa biyu ce kamar ta matar namiji. Wurin sallar yanzu kamar kakane kamar ta a bangashin.
namiji ake kawo kusan liman ya kai ita da yake ana ana jira sin gaba da yamma ya a kawo namijin kusan liman ita macen bayan bayan namijin.
Aha.
Eh, To masha Allah.
ah, haka ne. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Na'am.
Na kwaro.
Lafiya lau.
Wannan yanzu na da tambaya.
Na'am.
Malam kamar yanzu misali yanzu mutum abokinka ne ya gayyace ka sai shi haka baki da shi da shi kuma kamar lokacin da ka tashi da ya ya halatta kamar ka ba matar tashi yanzu haka kamar wani abu ka ce gashi wannan arzai ko ko wani abu A wannan lahi wannan ba lahi ba wannan alheri ne kai. Zan mata ba ta maka ba ta abokin ga lahi ne wannan ba lahi ba ne ba.
sannan kuma malam kamar cikin su yana mutum yana iya yin wannan eh, addu'ar wanda kamar Allahumma innaka afuwun tubbul afwa fa'fu anna ko kuma subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka duka addu'a wadda ba Qur'ani ana yana iya cikin sujada kurin da addu'a ne ba Qur'ani iya kanta sujada kana iya cikin sujada kana kana iya yi a takaice Mm. Eh, assalamu alaikum wa alaikum salam
ina tambaya wai sallah mai raka'a hudu eh
sai da ta zo an yi raka'a biyu sauran raka'a uku eh wasu ma a raka'a ta karshe ta hudu ne kun ya zama na iya tashi eh sai ta zama raka'a biyu eh kuma ka samu sai wannan ya ne zaka yi.
biyu zaka ciko gurin
sai zaka tafi biyu biyu zaka ciko ka samu biyu ka samu zaka ciko biyu
uku na samu a shikenan kenan baka ga komai shikenan kai da ka daidai ce kuma amma kuma dole kai ma in ka bi shi za a yi badin haka haka za a yi badin in zai badi eh za ga eh Mm, baka baka karo komai tunda shine a wajen shi kare kai a wajen ka daidai ce kuma baka baka ciko ba eh baka karo ka a daban bayan wanda wanda wanda ku samu kada limami Mm. Allah ya taimaka kai duk ƙara ƙara bayanin wanda ya zo na yake cewa wanda zai kira ya kawo da rediyo in kan da akwai rediyo kusan ka zo ana muna ji kuma abin iya kawo kamar rashin jin abin da mutum ke hudi sai kina ke so mutum ya kokarin kawo da rediyo a lokacin da ke kira in wurin mutane kake ka tashi ka bar su sai ka je kuma gihi kai daya sai ka ji magana ka a cikin wayarka shine abin da zai ba kyakkyawan wanda ba ta ɗazu ta wannan masan da
sauce wadda take cewa za ta iya yi ma kamar da za ta yi addu'a ga musulmi duka yawwa shine wala ku Allah ya saka mu alheri yar uwa magana addu'a akwai ruwaya nan san iya cewa wanda ya nemi gafara ga mu ne maza ga mata ana ba shi lada adadin matattu Allahumma ghafir lil mu'mini wal mu'minat Allahumma ghafir lil mu'mini wal mu'minat duk wanda wannan addu'a za ba shi lada adadin matattun musulmi wannan za a yi wa kwari addu'a ce ko ba sai sujada ba za a yi da kowane lokaci Allahumma ghafir lil mu'mini wal mu'minat Allah gafarta mummune maza da mata duk da kuma su kara Allah ya wala wala amwat amma nasan hadisin kullum mun nuna ne kawo kenan dai addu'a ga kuma dama yan wayya daga cikin abu musulmi yin addu'a ga yan baya wasu ga wasu ka rigaye mu kenan wannan annu- kai- kai wannan addu'a Allah zai baka annabi ce Allah zai baka lada adadin mutattun suka mutu wannan ruwa albani inganta ruwa cikin sahih jami ruwa ta tabbata kan haka na kenan kana iya yi a kowane hali ko a sujada ko a ba babu inda aka yin ta kowane addu'a ce ta yi a kowane lokaci kana iya wa musulmi addu'a gaba daya kuma Allah zai baka suna ladan gaske kware nan ce za baka ladan adadin matattu kaga ka- aka ba san mutun nawa ne tun masu imani suka mutu ka musu addu'a Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat eh Allah tamke Allah gafarta mun gaba daya dan wanda muna fatar cewa kullum abinda yake ga musulmi da abinda za a ce na addini kuma iya bukata kai hattara daga na ka same shi da abinda yake na an da addini ne Allah subhanahu wataala ya mun yi katari mun yi sa ya aiko da hiyayyen manzanni a dukkan annaba da aka da manzanni babu kamar namu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato me wannan annabi me wannan manzo kan shiga lalime kama ɗan wa ko a manzanni namu ne shugaba bale magana mutum wazo iya ga baka shi wahala ga abin da manzon Allah ya dora ka ga abin da ya waka ina na malam wani na malam wani na gari kaza hanya kaza ɗan wa ina musulunci mutunta ina hankalin mutunta a annabawa ma annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaba shi ne hiyaye gaba ɗaya kai da kai sa Allah ya baka wannan manzo wa amma ka zo yau wani manzon ya zo da ayyuka masu yawa na yi da bari in bangaren sallah ce yadda kai ka bari in azumin ne yadda kai ka bari in azkar ka yadda kai ka bari amma duk wani abin mutum ga wani ga mutum musulmi a jiya rigima na malam wane a- mu a garin mu ana yi an hudo shekara kaza shekara ta 200 shekara ta 500 aka hudo abin abu ne mai kyau kudin ina ina hankalin mutum kai ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah kace lokacin malam Muhammad Rasulullahi kiran Muhammad shine dan sako na Allah zuwa gare ka shi kuma zalla sallama duk abin da yan wa babu wani malami a duniya mai ibada da zai huta abin da manzo Allah sallama yayin ibada kace annabi ya bari ba. kai zaka kai kare annabi ka kare abin da manzo Allah ya kawo ka kare ya maka yawa kana neman kare waye shi wanda haka duk da wata rigima kullum wani ne can ya nashi ya ilimi ya bankasa ya mabiya ai ta rigima amma da haka dimmi neman tsira mai neman cin nasara ya sami mizanin kyakkyawa wallahi ya wadatu da abin da manzo Allah ya zo da shi duk ibada in zikiri ne sai da ka ɗauka ka bari in sallace sai da kai ka bari in azumi ne sai da ka bari da abu na ibada ba wanda manzo Allah ya ka- ya kada ce nashi ya kadan wai ina musulmi suke ga mutuna wai suna hayaniya kan bid'a o hasana ce bid'a ce mai kyau kai sunna ka ka sunna hasana sunna ga ta ka kasa ta ba ka ida ba kai yawo kanka bid'a wa bid'a hasana ina hankalin ina hankalin musulmi yake? kana sunna ka kasa yin ta gaba daya don wani ba wani mai ibada da zai huce abin da manzo na azumi ko azkar ka nake ko sallah da ke annabi zai sallah a izi ɗaya raka ɗaya izi goma sha biyu izi raka ɗaya izi goma sha biyu manzo Allah sallah ya kauce ta kumbura Aisha ta jasu la kana sallah kana kana kauce ta kumbura la ya Allah Allah gafarta ma komin ka ce ya Aisha afala kuna abdan shukura zai zama to ba mai ina godiya ga Allah ne in wata Allah ina mutum zai hankalinka zai ta yi abin da manzo Allah ya kawo maka baka iya gaba daya ka shiga yayi yayi haka kirgi ma ka kirgi ba dan wanka musulmi akan abin da bid'a ce wa wa hasana kai ka kasa sunna hasana kai ga wannan hawa magana rigima kan bid'a bid'a bid'a hasana ina akwai shiga daji Allah ya shaida mu Allah sama da su gano in babu wata tsira kamar ka bauta mu Allah Allah ce annabi ya ce Allah ya taimake mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته